الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة شابيو وتنزل الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin maka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 31 ga watan bakwai a gregorian kalanda 2021 wannan shine kasa ɗinmu na 25 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun fara magana akan ashartul awwal sharadi na farko na wannan kalma wanda malam yayi masa take da al-ilmu ay al-munafi lil jahali wato sanin kalmar shahada wanda yake kore maka jahiltarta karatu yayi karatu za mu tashi sakin layi na ƙarshe na shafi na talatin da ɗaya insha Allah ta'ala inda malam yake ta wal kufarul juhadu su kafirai jahilai ya alamuna suna sana cewa anna muradan nabi sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi kalima abinda annabi yake nufi da cewa mutum ya yarda da wannan kalma su kafirai sun san haka cewa abinda annabi ke nufi da cewa ka yarda da kalmar shahada ifradullahi shine ta Allah bitta'alluqi ta hanyar karatayu kaɗamfaru da Ubangiji subhanahu wa ta'ala su kafirai sun gane abin da annabi ke nufi kar a sake bautawa kowa a bautawa waye Allah shi kaɗai sun san haka annabi ke nufi wannan dalilin ya sa suka su yadda wato abin da malam yake nufi shi yasa zai zo ya yi zo ya yi magana daga ƙarshen wannan babi zai ce fala khaira fi musulmin ba alheri ga musulmin da juhalul kuffari kafirai jahilai a alamu min bi ma'ana la ilaha illallah sun fi sanin ma meye ma'anar la ilaha illallah domin su saninta ne ya sa suka ƙi yarda su furta ta kai kuma ka yarda da ita ka furta ta amma baka san ma abin da ma kalmar take kunshi a ciki ba jama'a kuna fahimtar magana don haka ya ce su kafirai jahilai sun yarda sun gane abin da annabi yake nufi da wannan kalmar shine a kaɗaita Allah da ibada tauhidin nan guda uku to duka a kaɗaita Allah da ibada a kansu na farko a kaɗaita Allah da bauta kar a haɗa shi da kowa shi ne tauhidul uluhiyya an gane magana da kyau wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana an gane magana da kyau wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin an gane magana to wannan tauhidin na cewa a bauta wa Allah shi kadai to sun fahimci abin da annabi ke nufi kenan yasa sai suka ce ba su yarda ba me dalili saboda su suna ganin a ta Allah kwaya ɗaya a watsar da kowa suna ga wannan ba zai kai mutane tudun nasira ba yanzu wannan duniyar yadda take da yawa da yadda al'amuran ayyukan duniya ne yake da yawa a ce Allah ɗaya ne mai gudanarwa kai su suna ganin hankalinsu bai ɗauka cewa Allah ne kaɗai ya kaɗai ta abota mishi ba to kaga wannan suna kiyasin Allah ne da halittu domin inda sun ɗauki Allah a matsayin Allahnsa sun san cewa shi kaɗai ɗin nan ya fi ƙarfin kowa kuma ya gagaru kowa kuma zai iya yin duk abin da yake so akan kowa ba tare da an masa komai ba to amma rashin gane wasu waye Allah shi ya kai su ga wannan matakin sai suna ganin duk wani abin da ake cewa Allah zai iya yi su suna ganin ba zai yi ba shi yasa za ka ga idan sun zo suna magana da manzanni sai ka ga suna cewa in kana hada huwal haqqu in wannan abin da ka zo mana da shi gaskiya ne to fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi azabin alim kai mana ruwan duwatsu daga sama kawai indai abin da ka zo da hidin nan an gane magana da kyau ko gaskiya ne to ka ruguntso mana ruwan duwatsu daga sama ko kuma kai azabar ma ta zo kawai ayi ta kare kaga wanda ya yarda Allah zai yi azaba zai faɗi wannan yanzu mu da muka yarda Allah zai iya yin azaba za ka buɗu baki ka ce Allah ya rugun kuma azaba saboda me saboda ka yi imani cewa Allah mai yi in aka fusato shi zai iya yi don haka sai mu lallaba Allah muna masu rarrakinsa muna masu biyayya gare shi da sallama masa saboda mu samu rahamarsa mu tsira daga ina daga azabar shi to amma su ba su yadda Allah na iya yi ba da haka daga an taba su ya ce kai ayi azabar mana kai a yi rikicin ma kawai sama ma ta haɗe da ƙasa ta wani ya ce duk wanda ka je yana cewa sama ta haɗe da ƙasa to ba shi da komai a tsakiya ne Allah ko inda yana da komai a ƙasa ba zai ce a tsakiya ba zai ce sama da ƙasa ta haɗe ba to duk wanda ka je yana cewa a yi azaba a yi bala'i a yi rikicin kawai a turo azabar to bai yadda Allah na iya yin azabar ba ne to wannan rashin imanin na cewa Allah na iya yin azabar ya kai shi ga wannan jama'a kuna fahimtar magana amma magabata tun daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadiri wannan idan annabi ya ga ya taso hankalinsa tashi yake jama'a hadiri in ya ga hadiri ya ɗauro annabi baya iya zama lafiya ya shiga ya fita ya kai mari ya kai gauro ya zauna ya tashi yayi nan yayi nan har matan yi suna tambaye ya rasulallahi ka samu guri ka zauna mana me ne duka hankalin ka ya tashi ya ce ba kwa ganin hadari ce to ai wannan ruwa zai sauke mana me ne abin daga hankali ga abin da ya zo zai saukar mana da rahama sai manzo Allah ya ce musu to ba kwa tunanin irin wannan hadirin shi ya taso wa adawa ko samudawa da suka ganshi suka ce haza aridun mumtiruna ga ruwa nan zai sauka mana ga girgije nan zai zubar mana da ruwa Allah ya ce bal huwa masta ajaltun bihi in in abinda kuka gaggauto wa kanku ne cewa ai muku na azaba rihun fiha azabun ali iska ce wanda a cikinta akwai azaba mai radadi an gane yanzu kaga annabi da ke ya yarda Allah mai iya yi ne yasa ko hadiri ya gani ba zai samu nutsuwa ba saboda ya san hadirin zai iya juyewa maimakon ya zama na ruwa da rahama ya zama na menene na azaba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku ya zama na azaba to duk wanda ya yarda da Allah cewa mai iya azaba ne ba zai saba mishi ba idan ka ga mutum baya kiyaye dokokin Allah baya kiyaye abubuwan da Allah ya hana to alama ce daga cikin alamun da suke nuna yana da karancin yarda Allah zai iya yin azaba amma wanda ya yarda Allah mai azaba ne to da wahala kaga yana saba mishi da Allah in tambaye ku idan aka ce wannan ramin ko wannan kogon akwai zaki a ciki mutum zai sa kansa ya shiga ba zai sa kansa ya shiga me dalili saboda ya san zaki in ya takwame shi ba za su kare da daɗi ba haka ne to kamar haka ne wannan zinar in ka yi ta Allah zai iya kona ka idan ka kauce to ka yarda lalle Allah zai iya ne zai kona ka kamar yadda ka yadda ka kauce wa shiga kogon nan saboda ka san in kun yi karaskiya da zaki ba za ka ji da daɗi ba jama'a haka ne ko ba haka ba wannan giyar in ka sha ta za ka ɗanɗani wuta da azaba na'am za ka ɗanɗani wuta da azaba me wannan ke nuna mana shine ka yarda Allah zai ɗanɗana maka wuta da azaba shi yasa ka me ka bari wanda kaga duk ya aikata to bai yadda haka za ta mai ba za ta kasance ba ne to wannan na daga cikin abin da ya kamata kowanne musulmi ya yi hankali ya kuma lura cewa lalle daga cikin abin da ke nuna tsantsar imaninka ga Allah shine idan Allah ya ce a yi to ka yi ƙoƙari ka yi wannan yana nuna ka yarda da Allah in ya ce a bari ka yi ƙoƙari ka bari in kuwa har kana wasa da wannan to alama ce daga cikin alamomi da suke nuna ƙarancin imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi don haka yake cewa su kafirai jahilai sun san me ake nufi da wannan kalma bi hadhihi kalima huwa ifradullahi bit ta'alluq ai ta Allah a dan fare masa a makalkale wa Allah wal kufur kuma sun san ma'anar wannan kalmar shine a kafirce bima yu'badu min dunihi ga dukkanin abin da ake bautawa koma bayan wa koma bayan Allah wal bara'atu minhu kuma ai baran-baran da duk abin da ba bautar Allah ba ne ko dukkanin bautar da ba Allah akewa ba sun san haka ka innahu domin yadda lamarin yake lamma qala lahum qulu la ilaha illallah lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kafirai ku ce la ilaha illallah qalu sai gasu suna cewa aja'alal alihata ilahan wahida yanzu kana nufin mu ajiye duk allolin nan da muke bautawa silata da uzza da manata da haba haba da, da waye duk mu watsar da su mu ɗauki ƙwaya ɗaya tak mu bauta mishi mu ajiye sauran ya suka ce inna hadha la hay'un hujabu in kana neman tsantsar abin mamaki to in ka samu wannan kalmar taka to an kure wajen mamaki ma'ana wai su a da mamakin su suna ga Allah kwaya ɗaya bai isa ya juya duniya ba Allah kwaya ɗaya bai isa ya yi ruwa ya yi iska ba Allah kwaya ɗaya bai isa ya ciyar ya shayar ba a'a suna ganin abin akwai buƙatar alloli da yawa wannan Allah yana ciyarwa wancan yana shayarwa wancan yana kashewa wancan yana rayawa wancan yana azurtawa wancan yana talautawa don haka suna ganin wannan shi ya fi dacewa don haka maimakon a dunkule a bauta wa Allah shi ɗaya a a bauta masa tare da waɗannan dan masu taimaka mishi ne wajen gudanar da duniya to hadha huwa al-kufru azim wannan shine tsantsar kafirci mai girma jama'a kun fahimci magana suka ce inna hadha lahi'un ujabun abun mamaki ya kare ga dukkanin mutumin da yace abota wa Allah kwaya daya to wannan kafirci kenan jama'a suratu sad aya ta biyar malam yace laƙad kana juhalul kuffari hakika kafiran jahilai jahilan kafirai sun kasance ya arifu na zalika sun san abin da la ilaha illallah take kunshe da shi na fata an fahimta ai yasa hatta annabin ma sun san shi ya arifu na hu kama ya arifu na abu na'a wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna Allah ya ce wallahi sun san annabi Muhammadu irin sanin da suka yi wa ubanninsu irin sanin da suka yi wa 'ya'yansu ai dai da wahala ko kiɗimewa mutum ya yi ya buɗe idansa a ce waye wannan ya ce bai gane ɗansa ba ne ko ko ruɗewa mutum ya yi da wahala ya buɗe idansa a ce waye wannan ya ce bai gane uban shi ba ne haka ne ko ba haka ba ya ce to yadda ka yarda sun san iyayensu da 'ya'yansu to haka suka san waye annabi muhammad tun kafin ya zo sun karanta shi a littafi sun san siffofinsa sun san da me zai zo ya sa salmanul farisi ibnul islam salmanul khayyar ya yi ta yawo a duniya shekara da shekaru yana neman annabi muhammad yana neman addinin musulunci ya je can ya gane ba nan bane ya je can ya gane ba nan bane ya je can ya gane ba nan bane don haka babu addini da salmanul farisi bai yi ba ya yi addinin kiristiyaniti ya yi yahudanci ya yi bautar buda ya bauta wa aljanu ya duk abin da kake ji na wanda ake kira addini sanda salmanul faris ya yi shi a garin bundun bundun din neman me neman musulunci sai ya zo an fara sai ce kai irin wannan ba shine wanda muka ji labari ko muka karanta ba sai ya watsar sai ya yi gaba sai ya je can a ce to nan ne na gaskiyar sai ya tsaya ya an fara sai ce kai wala ba shi din bane da haka da haka har ya iso zuwa ga annabi muhammad shi yasa saboda salmanu ya goge a sanin addinai da sanin yadda kafirai suke ko shawara annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai sai ya nemo salmanu farisi daga motsi ya ya tahe ce ku nemo min salman sai zo ce ya za a yi da kaza sai salmanu ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza kafirai kaza suna da ɗabi'a kaza da hali kaza da saboda duk ya higa cikin su ya ga yadda suke rayuwa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku duk ya san su lokacin da kafiran duniya suka yi dandazo za su yi wa annabi muhammadu kwaf ɗaya da da sahabbai salmanu farisi manzan allah ya kira ya ce salmanu ya zami ya ce dabarar da za a yi ya rasu da a kewaye madina gaba ɗaya da rami sai a nemi ganyen bishiya a zuba a kan ramu a bashi ya ce domin waɗannan kafiran in ba haka muka yi musu ba wallah akwai matsala fa ya rasulallah manzo Allah ya ce to bismillah a ɗebo diga da tebura kai zagaye gari da rami aiki ne karami da ma to amma da ke sahabbai da gaske suke yi wallahi kowa ya ɗauko diga ya zage daga hise singileti daga jeren wando suka ce mu fita ya rasulallah ta ina za a fara ya ce a fara daga nan shine ghazwatu khandaq ghazwatu ahzab ko kace ghazwatu khandaq ko kace ghazwatu ahzab ghazwatu khandaq shine yakin gwalalo abinda bahaushe ke cewa gwalalo wato a tona rami sai a lullube shi da wani abu mara karfi yadda in maki ya zo zai afka a ciki shi ake wannan yakin da wannan take ko kuma ka ce gazwatu ahzab yakin dandazo da cincirin dan kafirai na duniya gaba daya dan duk kafiran duniya hada kai suka yi a ranar suka ce duk wani sabani da yake tsakanin mu dinke shi a yau me dalili suka ce da muna zaune lafiya kowa yana addinin sa sai in suwana sun taba suwana ne a dan kafsa in an gama kowa ya ce ya ci gaba da harkar su to kun ga wannan mutumin ya zo ya ce duk sai dai mu watsar da namu mu dawo nashi da haka idan ba mu haɗa kai ba muka buge hidahi da waɗannan tsirarin mutanen ba to wallahi namun da nakun da nasun da nasuwa na duk sai ya rushe a duniya sai suka yi shawara suka ce to haka za a yi haka za a yi haka za a duk sai aka ɗinki alkufuru millatin wahida yasa kafirai da kuke ganin su jama'a har duniya ta naɗe kar ku ɗauka cewa suna da saɓani irin saɓanin da suna ganin cewa ba za su wato ku wajen gudanar da addinin ku ba wallahi tallahi saban da ke tsakanin kafirai nan yafi saban da yake cikin musulunci amma haɗin kansu yana zuwa ne daidai lokacin da suke buƙatar ganin bayan addinin Allah to a lokacin ne suke haɗa kai duk wani abin da ke tsakanin su sai su dinke shi to wannan kuma shi muka rasa yanzu a cikin addinin musulunci na fata kuna fahimtar magana shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya tashi siffanta kafirai sai ce abu'abuhum auliya uba'abin sahinsu majibinta lamarin sashi ne sai Allah ya ce illa ta fa'alu idan ku ba ku zama haka ba duk cikin alkur'ani babu inda Allah ya ce mai koyi da kafirai sai wannan gurin duk ƙur'ani ko ina da ka sani Allah baran-baran yake da arna amma akan haɗin kai wajen a ɗinke a yi addini sai Allah ya ce wallahi in ba ku kwaikwayi kafirai a wannan gurin ba to za ku samu bala'i fitina su same ku ba'aduhum awliya uba illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ba ku ɗinke irin yadda suke ɗinkewa su yaƙe ku kuma ba ku haɗa kanku wajen ku fatattake su ba wallahi za ku samu matsala in ji Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce nan ne kaɗai inda Allah ya ce mai koyi da arna irin yadda suke da haɗin kai mu ma mu haɗa kanmu amma abin ta kai da mamaki ka je ka duk wata ministry a ƙasar nan ka je ka duk wasu duk wasu parastatals ka je ka duk wata harka da ake yi ta ci gaban jama'a ta ci gaban matasa ta tallafa wa gajiyayyu ta agaza wa marasa ƙarfi ɗaukar aiki ɗaukar soja ɗaukar 'yan sanda duk wani abu da ka sani za a ga kafiran nan suna haɗa kansu suna taimakon mutanensu haka ne ko ba haka ba su shiga su fita su kai su komo wallahi tallahi za ka ga suna ta taimakon bayan allah mutanensu amma mu a'a ba za ka taɓa samun namu yana taimakon mu ba sai ƙalilan daga cikinsu waɗanda allah ya zaɓa su ne kaɗai suke iya su fito su tsaya su jajirce su ga cewa sun taimaki al'ummarsu wajen samar musu da abubuwan more rayuwa amma wallahi mutanensu su ba sa wasa da wannan ba sa wasa da wannan ba sa wasa da wannan kuma duk abin da suka taso da shi ka je ka duk wani ofis da ka sani a ƙasar nan ko a jihar nan ba duk wani ofis da ka sani wallahi tallahi he ka je ka samu musulman gurin suna kuka da yadda ake mu'amalantar su jama'a haka ne ko ba haka ba suna kuka ba su da gata a gurin ko shugaban gurin nasu ne wallahi ba zai taimake su ba sai kalilan daga cikin waɗanda Allah ya zaɓa ita kuma rayuwar nan da kai wa Allah aiki da karkai masa aiki da kai wa musulunci aiki da karkai wa musulunci aiki lokaci dai kake jira kuma idan ya zo za ka bar gurin domin wallahi tallahi da a ce za ka dawwama a gurin to da kai baka zo gurin ba dan akwai masu dawwama da yawa wanda suka tuɗe kai kuma ka iso gurin haka ne ko ba haka ba amma rashin ba za ka dawwama ba ne ya sa su ma ba su dawwama ba har kai ka samu ka matso to ka jira ranar barin ka gurin ka jira ya sa duk damar da Allah ya bawa bawa kada ya wasa da ita wannan addinin da kuke gani wallahi shine tudun nasiran mu babu abin da zaka taimaka a duniyan nan ka ji daɗi a ranka ka ji daɗi a lahira irin addinin Allah da mutanenka musulmai duk abin da kai a rayuwar nan in dai ba yi wannan addinin hidima ba aikin banza kai wallahi ba za ka rabota ba a gobe kiyama Allah komai kankantar dama kar ka raina ta komai kankantar dama kar ka raina ta ka yi kokari ka yi amfani da ita wajen ka tallafi naka ka agaji naka ka ba su dama su ma su wuce wato tsani da gadar da suke kai su yi mubin zuwa gaba idan ka bar gurin ma oho in ma baka bar gurin ba kai dai ka san ka taimake su Allah ya shirye da mu ya ganar da mu dan haka sun san annabi Muhammad sun san ma'anar wannan kalma an gane ko da haka yake cewa laqad kana zuhalul kuffar jahilan kafirai sun sani ya'rifuna zalika sun kasance sun san haka wal ajabu malam yace abinda zai baka mamaki mimman yadda il islam sai kaga mutum yana da'awar shi musulmi ne amma wa huwa la ya'rifu min ma'ana hadhihi kalima bai san ma'anar wannan kalmar me take nufi ba bai sani ba ma arafahu juhalul kuffari irin abin da jahilan kafirai ma sun sani amma wallahi shi zaka ga musulmi ne bai sani ba ma'ana sanin ma'anar kalmar shahada na cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa shi yasa kafirai suka isume su furta ta kaga kenan sun santa to ya aka yi kai musulmi da ka shigo cikin kalmar amma baka san haka ba kake haɗawa da burin-burin kanka da borin gyaɗa na fata kun fahimta magana su sanin haka ne yasa suka ce a'a in dai ana so wai abota wa ƙwaya ɗaya to mu ba za mu shiga ba kai kuma ka yadda abota kwaya ɗin amma da ka shigo kuma sai ya zama baka yi kaga su sun san haka yasa ba su shigo ba to kai me yasa da ka san haka da ka zo baka aikata ba jama'a kuna fahimtar magana to wannan shine matsalar shine malam yace jahilan kafire sun fi wani musulmin sanin me yace la ilaha illallah dan su sanin ta ne yasa suka isu higa kai kuma ka shigo ta amma baka bata haƙƙinta saboda baka san menene abin da yake kunshi a cikin ta bal kai malam ya ce ba ma haka ba ya zunnu za ka ga mutum yana zaton anna zalika huwa talaffuzu bi hurufiha min ghairi itiqadil qalbi bi shay'in min al ma'ani abinda ake nufi da wannan kalmar shine mutum kawai ya furta haruffanta a baki kawai ya ce la ilaha illallah a ce muhammadur rasulullah kenan wani abin da ya dauki kalmar kenan iyakacin nan bai ƙara gaba ba bai yi baya ba kawai ya ce la ilaha illallah shi kenan mai takunsa me ake nufi a yi a kanta menene ta hana menene ta saka a yi ya ake bauta wa Allah babu ruwan shi wallahi jama'a ba sai mun dage da karatu Allah sai mun dage da karatu wallahi wallahi babu wani alheri a nan duniya da Allah ya bazo wa al'ummar musulmi sama da ilimin addini da aiki da shi karatu ka karanta ka fahimta ka yi aiki ba abin da ya fi wannan alheri duk duniya ba abin da ya fi wannan alheri duk wani abu da kaga dan adam yana rike da shi a duniyan nan wallahi tallahi jama'a lalube yake yi fa ba shi da tabbas kuma wannan abin ba zai kai shi tudun nazira ba amma wallahi idan ya san ilimi na addini to babu kuma inda ba zai kutsa ba jama'a haka ne ko ba haka ba ɗazu malam ahmad tijjani yusuf guruntun ya kai mana ziyara makarantar mu ya zo ta'aziyar marigayi alhaji alkasim allah gafarta mishi yana faɗa wa ɗalibai ya ce duk abin da ka sani a duniyan nan ɗan mutumin da ya yi ilimin addini zai iya tattaunawa a kan shi mutumin da ya san ilimin addini zai iya cewa zai lacca akan kasuwanci haka ne ko ba haka ba zai ce zai lacca akan business zai ce zai lacca akan sana'o'i zai ce zai yi lacca akan yadda ake saki zai ce zai yi lacca akan ya ake zama tsakanin makota komai in yace zai yi lacca a kayi zai karantar da jama'a a kayi yana da wani abin da zai faɗa a cikin addinin musulunci ko babu yana da shi amma da Allah mutumin da ya karanta injiniya ne zai zo ya ce bari ne muku lacca akan yadda ake saki da kashe-kashen saki za ku saurare shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau to a addinin Allah ne kadai in ka fahimce shi hakikanin fahimta ba fagen da ba za ka yi magana kuma a saurare ka ba saboda addinin ba abin da ya rage wanda bai magana a kan shi amma duk abin da ba shi ba kuma in ka zo ka ce za ka yi magana a kai sai ka yi jahilci a ciki haka ne ko ba haka ba saboda me saboda baka san abin ba daga an ce ka yi takhassusi jama'a a ilimin duniya fa a ilimin duniya injiniya baya intafiyarin a cikin harkar likitanci haka ne ko ba haka ba geographer baya intafiyarin a cikin abin da ya shafi business admin haka ne ko ba haka ba kowa inda yake banta daban amma kai idan kai karatun addini ka ƙoshi duk gaba ɗaya waɗannan kana da ta cewa a kansu haka ne ko ba haka ba yau ɗin nan wanda ya karanta addini zai iya zuwa ya ce zai zai yi lacca ne akan ya ake likitanci a musulunci kuma ya jawabi a saurare shi hatta likitan ya karu idan dai bai sa girman kai rawanin tsiya ba jama'a haka ne ko ba haka ba ya ake jinyar mutum ya rahin lafiyar take ya wannan irin magani ya ma ake bashi maganin in zai kwanta ta wanda gefe zai kwanta ya ya kaza duk zai yi jawabi to wannan daraja da zumazar kwailar musulunci kenan jama'a amma wallahi in ka fita wajensa to abin da duk zaka samu rabi da rabi ne ba za ka taɓa samun full ba amma ƙur'ani ne da sunnar annabi muhammadu za ka runguma ka karanta ka fahimta kuma ka zamanto full option ko ina za ka iya taɓawa kuma ka zauna lafiya allah shiryar da mu da haka yake cewa ba su san ma'anar wannan ba amma ka samu mutum musulmi amma abin da yake kudurcewa na wannan kalma shine kawai ya faɗe ta ba tare da ya ainihin wato san ma'anarta ba wal haziqu minhum malam yace mai kokari daga cikin musulmi ya zunnu anna ma'anaha abin da yake zato shine a cikin ma'anarta la yakhluqu wa la yarzuqu ba mai azurtawa ba mai halitta sai Allah wa la yuhyi ba mai rayawa wa la yumitu ba mai kashewa sai Allah wa la yudabbirul amra babu wanda ke jujjuya al'amura illallahu sai Allah shi kadai wace wannan mai ƙoƙari a cikin musulmi kenan shi ne wanda ya san waɗannan abubuwa akan dangane da la'ilaha illallah kuma wallahi in mutum ya tsaya iya nan ya tsaya wai ma'anar la'ilaha illallah shi ne la ya haluku ba mai halitta wala yarzuku ba mai azurtawa wala yi ba mai rayawa wala yumitu ba mai kashewa wala yudabbiru al'amra ba mai jujjuya al'amura illallahu sai Allah iya nan abin da ya sani kenan dangane da wannan kalma wallahi tallahi in ya tafi lahira da iya wannan wuta zai shiga kuma in ya shiga ba zai fita ba shi yasa Allah ya saka mu da alheri lokacin da aka zo ana karantar da tauhidin farkon qawaidi da ma'ala ina ma'alalla ko la haliku ba mai azurtawa sai Allah wala raziku ba mai azurtawa sai Allah wala ma'budu ba mu da abin bautawa illa huwa face hi rabbul ibadu ubangijin mu bayi masu kamanni bamban a lalle ko zaka za a bambanta kamannin ka billahi lazi a wuta in dai ka tsaya iya nan an gane magana da kyau ko shine gaskiyar magana ba iya wannan shine tauhidi ba tauhidi karanta farkon risala ta al'imamu ibn abi zaidin alƙirawani babu ma tantiku bihil alsinatu wa ta'ata iduhul af'idatu min wajibi umuri diyanat Allah ya ji kan al'imamu abu zaidin alƙirawani malaman musulunci suka ce gaba ɗaya tauhidin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da ya ƙare a wannan tauhidin na farkon risala farkon risala muƙaddimar risala jama'a wannan tauhidin shine tauhidin annabi muhammadu shine tauhidin sahabban annabi muhammadu shine tauhidin tabi'ai da tabi'u tabi'ina har izuwa ranar tashin alkiyama amma na farkon kawa'idi to gaskiyar magana wannan ba tauhidi bane jama'a kuna fahimtar magana da kyau ummul barahi wane ne wane ne kaza kaza duka wannan bai tabbata shi ne tauhidi wanda annabi muhammadu ya zo da shi ba tauhidi na hakika shi ne buɗe farkon risala za ka same shi al'imamu ibn abi zaidin al-qairawani ya yi jawabi dalla dalla dangane da wannan tauhidi shi yasa daga cikin tsare-tsarenmu in allah ya yarda daga cikin tsare-tsarenmu na karanta da tauhidi za mu ɗauko wannan tauhidin na farkon risala mu karantar da shi wani abun ban sha'awa shine akwai malaman musulunci da yawa da suka ɗauki wannan tauhidi na farkon risala suka yi masa sharhi littafi guda damin littafi kamar riyadu salihina wallahi sharhi ne kawai akan tauhidin farkon risala jama'a Allah madaukakin sarki ya gafarta waɗannan malaman namu dan haka yake cewa wal hadiqu minhum yazunnu anna ma'anaha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra illa Allah sai malam yace fala khaira fi rajulin wallahi babu alheri cikin mutumin da juhalul kuffari jahilan kafirai ma a'lamu minhu bi ma'ana la ilaha illallah sun ma fihi sanin ma'anar la ilaha illallah yace babu alheri cikin mutumin da kafirai jahilai sun fihi sanin ma'anar menene la ilaha illallah yace domin su sanin ma'anarta ne sa suka isa furta ashe kenan su sun santa amma kai ya ake kana musulmi baka sani ba dama wannan shine karshen babun mu na abinda ake nufi da al-ilmu bi ma'ana la ilaha illallah alladhi yunafi al-jahala biha sanin la ilaha illallah wanda yake kora jahiltarta kai tsaye da ke akwai lokaci sai mu ce ash-shar'u thani al-yaqinu al-munafi lish-shakk sakankan cewa da kalmar shahada wanda yake kore mutum ya dinga shakka jama'a bari mu fito muku da wannan babin karar kafin mu shige shi abinda ake nufi da yaƙini mutum ya yi sakankance kalmar shahada za ta cece shi za ta shigar da shi aljanna shine wannan kalmar ya zama in dai a kanta ne to zai iya rasa dukiyarsa zai iya rasa 'ya'yansa zai iya rasa ransa zai iya rasa komai yanzu don Allah duk abin da ka yarda za ka iya rasa ranka a kansa ka yarda da abin ɗari bisa ɗari ko baka yarda da shi ba ka yarda ko to irin wannan shine yaƙinin da ake so ka bawa kalmar shahada cewa a kanta duk abin da zai same ka sai dai ya same ka domin ka tabbata in dai a kanta ne duk abin da ya same ka in in a zahiri an gan shi sharri amma a baɗini menene alheri in rasa ranka kai alheri ne matukar akan kalman ne in rasa dukiyarka kai alheri ne matukar akan kalman ne in ka rasa ƴaƴan wannan yaƙinin ya sa sahabban annabi muhammadu ya sa idan aka ce musu hayya alal jihadi ku fito za a fita filin daga ba sa saurarawa me dalili saboda sun san in sun mutu akan wannan kalmar ba su da asara jama'a kuna fahimtar magana da kyau ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan man manta ba hanzala wanda aka fi sani da julaibib hanzala malamai suna masa take da gasilul mala'ika wanda mala'iku suka masa wankan gawa bayan da hanzala ya rasu aka kai shi aka binne shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je ku tambayo min matar hanzala me ya faru ne kafin ya fito kafin ya fito a zo a gwabza da shi har yanzu ta ce wallahi ya rasulallahi abin da ya faru ne ne hanzala ya shigo gida har mun samu damar kwanciya ta aure da shi yana shirin zai shiga ban ɗaki ya yi wanka kawai sai ya ji an busa kafan fita jihadi sai ce wa matar wallahi wankan nan sai dai idan na dawo amma maganar tsaya bata lokaci a ban daki annabi yana kiran mu yace ban ga lokacin ba kuma ban ga tayin din ba dan haka me komin takwabin nan ya falli takwabi mala kawai ya kabbara ya fito a guje wannan dalilin yasa Allah ya ce to tunda ya an kashe shi da janaba mala'iku ku je ku yi masa wanka da kanku to ka ji a ranka in dai akan kalman ne duk abin da zai same ka baka da asara to wannan yaƙinin ake so duk musulmi ya yarda akan haka to in ya yarda da wannan shikenan in ya mutu akan haka ko yi asarar wani abu akan haka ba shi da asara wallahi wannan shine akalla fashin bakin da zan yi kafin mu shiga babu Allah ya shirye da mu sai malam yace wa zalika bi an yakuna qailuha abinda ake nufi da wannan shine mai faɗin kalmar ya kasance mustaiqinan bi madluli hadhihi al-kalima yana sakankance da abin da kalmar take nuna mishi yaƙinan jazima yaƙini na yankan shakku abin da bahaushe ke cewa na yankan shakku to wannan yaƙinin ake so ka sakankance a ranka cewa wannan kalmar ba asara ba ce a gurinka ba asara ba ce a gurinka jama'a yarda da abubuwan da Allah ya ce a yi amincewa da abubuwan da Allah ya ce a yi su ne fa imani bari mu ba ku misali yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an fi fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la qullatun wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun da dai shauran ayoyi da suka yi magana akan idan ka ɗauki dukiyarka ka taimaki addini ko ka taimaki jama'a Allah zai baka sakamako da Allah yanzu ba kwa ganin bambanci tsakanin waɗanda Allah ya horewa suke iya bayarwa da kuma waɗanda Allah ya horewa amma ba sa iya bayarwa akwai bambanci ko to me ne ma'anar bambancin bambancin kawai ba wani abu bane abu ne mai sauki shine shi wannan mai iya ɗauka ya bayar ya yarda da duk wata aya da duk wani hadisin annabi muhammad da ya ce idan ya ɗauka ya bayar allah zai ba shi a ina a lahira don haka ya yarda ya sakankance in dai allah za a bawa ba shi da matsala in dai idan an bayar allah zai mai da gurbi to ba shi da damuwa ko menene ya taso matukar yana da shi to zai yi wahala ya kasa a gwiwa bai bayar ba wallahi imanin da yayi da yarda da yayi da amincewa da yayi cewa haka maganar take ba kokonto wallahi tallahi shi ya ba shi damar wannan aiki jama'a kuna fahimtar maganar da kyau dan da shi da wancan duka masu kuɗi ne amma shi yana iya yi wancan baya iya yi me ya bambancin kawai shine imani da Allah da yarda da sakankancewa da haka wancan bai yarda ba ne in ma ya yarda yardarsa ba ta kai ta wannan ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to haka ake so ka yarda da duk wani abin da ya shafi wannan kalma cewa abin da duk kalman nan aka ce za ta yi wa bawa to lalle ko za ta yi mishi ba kofanto ba shakka haka abin yake wallahi in mutum ya yadda akan wannan kalmar babu rugun sumin da ba za a yi da shi ba amma idan mutum bai yadda ba to ne za ka ga kaza shi yasa idan Allah ya tashi sai dinga cewa fala tahshawhu wahshawni kar ku ji tsoron arna da kafirai ku ji tsorona ni ne mai wuta mai aljanna su ba abin da za su yi muku mafi karanci ko mafi yawan abin da za su yi muku shine su kashe ku don kun sun kashe ku a kaina sai kuma kuka zo ni kuma na tarbe ku hannu bibbiyu me ya asara ku jama'a eh ba asara da haka Allah ya ce kar ku ji tsoron su kar su ba ku tsoro shirme ne hayaniyar duniya ce ranar da suka yi muku kwaf ɗayan kuka taho guri na ni ne zan rike ku zan tarbe ku dan saboda ni kuka taho jama'a kun fahimci magana da kyau ai wallahi tallahi musulmi ya kamata kissar jabir baba abin nan abdullahi baban jabir wallahi ta ishi duk wani musulmi darasi a rayuwar shi ka je ka karanta kissar abdullahi baban jabir annabi muhammadu ne ya ga jabir ya shiga damuwa baya da suwar mahaifin shi za Allah ya kira yace me yake faruwa ne jabir naga ka rikice gaba daya yace wallahi ya rasulullahi bashi ake bin babana ya rasu ya bar ni da yan mata kannena yadda zan yi da su ma ya zama mun aiki ga bashi annabi yace mu je gonar ku yace mai komai a gonar sai dabino dabino abu nan guda daya annabi yace je ka dai zan zo in same ku annabi ya zo ya same su aka girgiza dabino a takaice kissar kowa da yawa da mun sha karanta ta jama'a da yawa sun santa aka biya jabiru ko abdullahi bahinsa kaf gaba daya maza Allah ya ce wa jabir he ne kuma bayan wannan ya ce wallahi babana ya rasu amma na kasa sanin me matsayin shi ina so in gane yaya wannan irin matsayi ya samu a gurin Allah kai in ba zamanin annabi Muhammadu ba akwai wanda zai mutu ka san matsayinsa sai a zamanin manzon Allah ba kama isa ka fara tambaya ba aiko amma zamanin manzon Allah ana iya tambaya kuma ana iya samun amsa saboda shi ne yake zuwa da akhbarul ghaib lababbarin gaibu wanda suka ɓuya shi annabi Allah zai iya gaya masa dan ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasula ina fata kuna fahimta manzo Allah ya ce wannan shine matsalar ka yace kwarai da gaske sai ya ce to ka tara mun duk sahabbai gaba ɗaya zan yi jawabi akan matsayin babaka sahabbai suka taru kaf manzo Allah ya ce ku yi wa al'ummar musulmi albishir cewa Abdullahi baban Ja'abir lokacin da ya isa lahira Allah san da ya sa mala'iku suka yi masa fareci fareci me dalili saboda ya taho lahira akan kalmar ne kalmar la ilaha illallah dan a tsaida wannan kalmar har ya rasa ransa da haka Allah ya ce wa mala'iku ku mun fare yau ina da babban bako la ilaha illallah kamar dai a ce shugaban ƙasa ne zai zo gombe duk 'yan sanda kowa sojoji immigration custom kowa ya wanke uniform ɗinsa ya goge jama'a haka ne ko ba haka ba a taro a kofar fada ko kuma a government house a shirya fareti na tarbar shugaban ƙasa na rantse muku da Allah abin ya wuce wannan tunanin yadda Allah ya yi wa Abdullahi baban Jabir Allah ya masa liyafa ya masa tarba ya masa alheri tsabaragen abdullahi ya ji daɗin tarbar da Allah ya mishi sai ce ya Allah a maida ni duniya sau goma li uku talufi kamar ratan ukhra saboda a sake kashe ni in sake dawowa a yi min wannan liyafa a maida ni duniya a sake kashe ni in dawo a mun akalla sau goma ya Allah Allah ya ce ai matsalar shi ne bakin alkalami ya bushe duk wanda ya zo nan to ya zo ba komawa kawai in ka zo a daidai falillahi alhamdu wal minna in ku aka zo da kafar hagu to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamari ya baci gana magana da kyau ko yace dan haka tunda Allah ya sa ka zo a daidai to kawai ka gode amma komawa babu wannan sai abdullahi ya ce to ya Allah tunda ba zai yi wuna koma duniya ba da Allah labarin abin da ya same ni ina so a bawa al'ummar musulmin duniya saboda kada wani ya sakaci bai taho ta irin wannan hanyar da na taho ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku labarin abin da kai mun saboda na taho lahira akan layinka akan tafarkinka akan kalmarka akan tsaida addininka wannan labarin nake so a bawa al'ummar musulmi saboda kada wani ya sake ya taho wannan lahirar ba ta wannan layin da na taho ba shine Allah ya ce wala menene wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المحسنين jama'a kuna fahimtar magana Allah ce kada ku taba tsammani ko zaton cewa waɗanda aka kashe su ko suka mutu ta hanyar Allah akan addinin Allah akan kalmar Allah waɗannan mutanen sunansu gawawwaki Allah ya ce wallahi rayayyu sunansu kuma a gurin Allah ana azurta su bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce farihina bima atahum Allah min fadlihi suna farin ciki da jin daɗin abinda Allah ya musu na falala wa yastabshiruna kuma sun ce ayi albishir billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ga waɗanda basu riga suka iso lahira ba wanda suna duniya suna can baya Allah khawfun alaihi kar su ji tsoron kowa a duniya in dai akan addini ne Allah ya ce sun ce a gaya muku kar ku ji tsoron kowa walahum yahzanuna kuma a nan lahira ba za ku yi bakin ciki Allah ya ce yastabhiruna bi ni'matin min Allah wa fadli suna masu albishir da falalar Allah da alherinsa da ni'imar da ya musu a nan a nan lahira wa anna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minina kuma wallahi ku sani Allah ba zai taba tauye ladan mu'minai ba jama'a iya wannan kadai na rantse da Allah ga musulmin da ya yarda da wannan addinin ya yarda da wannan tafarkin wallahi tallahi ya ishe shi ya zage ya kama hanyar nan gadan gadan kada ya yarda ta kubuce masa saboda yana da imanin cewa abin da Allah ya yi wa Abdullahi baban Jabir matukar shi ma ya mutu akan wannan addinin da wannan layin wallahi Allah zai masa ko shi ko sama da shi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau saboda haka wannan kalma jama'a wallahi kalma ce mai tsada wanda duk Allah ya ni'imta shi da ita ya fallanta shi da ita ya yi masa rabo mai gwaɓi wanda kwa duk Allah ya jarrabe shi da lalacewarta wallahi babu asara a duniya da dan adam zai yi a rayuwarsa irin asarar wannan kalma duk abin da ka ji cewa yana warware musulunci yana warware kalmar shahada yana rugurguza tauhidi yana kakkarya aqida karka kuskura kaska kuskura ko da wasa wallahi ka kusanci wannan abu ka ja baya ba layin ka bane ba hanyar ka bace hanyar ka ita ce hanyar kaɗai ta Allah da bauta da kuma bauta masa ki kaɗai kar a haɗa shi da kowa Allah shirye da mu ya dace da mu da haka yake cewa la ya'ni fihi illa ilmal yaqin fa innal imana domin shi imani la ya'ni fihi illa ilmal yaqin abinda ake nufi da shi shine sani na yaqini ilimi na yaqini la ilmu zanni ba ilmu na zannu na zannu na zato ba wato fa innal iman domin shi imani la ya'ni fihi illa ilmul yaqin ba haba yasa na ji fasara ta ki fitowa ma ashe la yughni ne jazakumullahu khairan fa innal imana domin shi imani la yughni fihi babu abin da yake wadatarwa a cikin sa illa ilmul yaqini face ilimi na menene na yaqini wato dama akwai haqqul yaqin akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin haƙƙul yaƙin shine a karanta maka kaji da kunnanka ilmul yaƙin shine ka san abun kuma ka yarda da abun a zuciyarka ainul yaƙin kuma sai an je lahira ka ganta ƙarara jama'a kun fahimci magana to yanzu mun wuce matakin haƙƙul yaƙin shine karanta mana mu fahimta yanzu muna mataki na menene ilmul yaƙin mun san haka mun fahimci haka to mu yarda da haka idan muka je lahira kuma sai mu ga ainul yaqin shine a cikin aya Allah yake cewa la tarawunnal jahim Allah ka raba mu da wutar jahim Allah ya ce wallahi kafirai sai kun ga wutar jahim sai ce thumma la tarawunnaha ainul yaqin kuma wallahi sai kun ganta da idanu na yaqin ma'ana ga ta baro baro kuna cikinta kuma kuna jin zafinta ɓaro-ɓaro Allah ya ce wallahi sai kun ganta kafirai Allah ka raba mu da wannan saboda haka abinda malam yake nufi a nan shi tauhidi babu abin da ke wadatarwa ka zama mai tauhidi sai ka zama mai ilmul yaqini ka san abin kuma ka yarda da abin babu kokonto a kai to wannan ka samu ilmul yaqini sai ce la ilmu zanni ba wai ilimi na zato ba ma'ana ka san abin amma kana kokonto kana shakka kana tunanin anya kuwa abin da ake faɗa mana nan haka ne ko ba haka to bari dai tunda dai an ce haka ne to bari to munafurci kenan wannan shi yasa munafukai sai suka raba kafa tunda ba su gamsu da abin da Allah yake faɗa musu hakikanin gamsuwa ba sai suka ce to bari su gaba kafa daya tana cikin musulunci daya tana cikin kafirci wai dabarar su idan Allah ya sa musuluncin shine gaskiya to dama kafar su ɗaya tana ina tana ciki don haka sai a mori musuluncin tare da su kaji munafukai in kuma an yi kuskure oh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in kuma an kuskure musuluncin ba gaskiya bane wannan addinin kafirci ne ne gaskiya to dama ɗaya kafa su tana ina tana can to sai a ƙara mora da su su dai ba za su yi asara ba to kaga wannan shine raba kafa mutum ya zama bahi da yaƙini da addinin Allah to wannan matsala ce saboda haka ka sakankanci ka yarda ka amince wannan addinin wallahi shine zai tsirar da mu rahin yadda da wannan to matsala ce ga musulmi kuma wallahi ba zai kai tudun nasira ba Allah ya kiyaye da haka yake cewa la ilmu zanni ba wai ilimin zato ba sai ce fa kaifa idza dakhala shakk to idan ya zama ilimi na zato ma ba zai kubutar da mutum a tauhidi ba to yaya kuma idan shakka ta shige shi jama'a kun fahimci magana yaya kuma idan shakka ta shige shi domin da azzannu da ashakku suna da bambanci azzannu malamai suka ce shine ya zama kafirin jayar da cewa abin zai faru sama da rinjayar da cewa ba zai mai ba ba zai faru ba amma ashakku to kafirin jayar da kwata-kwata ba zai mai ba ba zai faru ba akan faruwar shi barin buku misali da za ku ƙara ganewa shi azzannu wato kaso 65 zuwa 70 mutum ya yarda cewa musulunci zai kubutar da shi shi ne zannu kaga kaso 30 ne ko 25 bai yarda ba na fata kun fahimci magana shi ne azzannu amma a shakku to kaso 75 zuwa 80 ya fi yarda cewa musulunci ba zai kubutar da shi ba kaso ashirin ne zuwa talatin ya yarda musulunci zai menene zai kubutar da shi to a zahiri za ka ce ai dama dama wancan ko to duk ba dama dama e abin da ya sa shi ne ko daidai da ɗigo ka ji shakkar cewa musulunci ba shi ne jirgin na tsira ba wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna ba shi ne abin da muke ai darasin kenan al yaqinu al munafi lishakki ka sakankancewa addini irin sakankancewa da ta kore ma shakka gaba ɗaya matukar kana raba ɗaya biyu ko da a ce kaso tamanin ka yadda ashirin ne baka yadda ba wallahi akwai matsala malam tauhidi shi yasa wasu ke cewa tauhidi yana da wahala kwarai da gaske yana da wahala amma ga wanda Allah ya so ya wahalar da shi yana da sauki amma ga wanda Allah ya so ya ne sauƙaƙa masa idan dai kai dan aljanna ne cikin iyawar Allah wala sai sauƙaƙe ma kawai sai ka fahimci abin kuma ka yadda baka da kokonto shikenan ka gama amma idan Allah ya jarrabe ka Allah ya kiyaye da cewa wuta za ka tafi kai rabon wuta ne ba za ka taɓa yadda ba duk da za a yi da kai wallahi ba za ka yadda ba saboda dama can cikin iyawar Allah ya rubuta kai ba dan aljanna ba ne Allah ya kiyaye Allah ya sauƙaƙe saboda haka ya ce dole ne mutum ya yadda irin yaddar da babu shakka babu kokonto ya ce fa kaifa idza da kalaku shakku wal irtiya yaya idan shakka da kokonto ta shiga ciki balantana ainihin wato zato Allah ya sawwaye za mu tashi kan aya da ta zo a cikin suratul hujurat aya ta goma sha hudu da Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون da Allah ya tashi sai ya ce masu imanin nan da ba sa shakka to su ne wanda suke gaskiya cikin imani Allah ka saka mu cikin irin waɗannan mutane abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muke kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada kuma indina billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh